بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na talata sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci cikin waɗannan kwanaki masu girma na ramadan domin ci gaba da tarjamar alkur'ani mai girma muna nan dai a cikin suratu ali imran sannan jiya mun karanta faɗin Allah ta'ala wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah har zuwa faɗin Allah ta'ala wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin to muna kan gabar ayar wa makaru wa makara Allah sai lokaci ya ce mara da haka ina ganin alaran ma zai ɗauko daga falamma a hasa isa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
mumtaz Allah madaukakin sarki yace falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah a daidai lokacin da annabi Isa alaihi salam yaga alamun kafircewa daga gare su yace suwaye za su zama masu taimako na wajen isar da ainihin wato addinin Allah sai alhawariyun hawariyawa suka ce mu ne waɗanda za mu taimaka maka wajen wato isar da saƙon Allah mun yi imani da Allah kuma ka zama shaida cewa mu musulmi ne suka ce ya ubangijinmu mun yi imani da abin da ka saukar sannan mun bi manzan muna tawassuli da imaninmu da biyayya da abin da ka saukar wa manzo ka rubuta mu tare da masu shaida Allah ta'ala ya ce wa makaru wa makarallah wato sun shirya makirci Allah maɗaukakin sarki ya mayar musu da martanin makircinsu wallahu khairul makirin Allah shine mafi iya mai da martanin masu makirci waɗannan ayoyi bayan jiya mun ji daga cikin ayoyi da mu'ujizozi da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi isa alaihi salam don tabbatar da cewa na farko shi ba Allah ba ne ba kuma ɗan Allah ba ne da kuma tabbatar da cewa shi manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa Allah ta'ala ya ƙarfafe shi da mu'ujizozi, wanda mun jina daga cikin mu'ujizozin da aka ba wa annabi Isa wa'yanda sun shallake tunani sun saba al'ada. Daga ciki yana warkar da ainihin wato marasa lafiya. cikin marasa lafiyan yana warkar da makafi yana warkar da masu cutar albaras yana raya matattu sannan kuma yana iya ba da labarin abinda mutum ya ci da kuma abinda mutum ya ajiye yake nufin ya ci gobe wannan yana daga cikin mu'ujizozin da Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabi Isa alaihi salam kamar yadda bayani ya gabata kowane annabi akan bashi mu'ujizar da ta yi daidai da irin zamaninsa domin ji zamanin annabi isa alaihi salam zamani ne na kimiyya zamani ne da likitoci wato suke da yawa ake da ilimin wato sanin a cututtuka da magungunansu to sai ga annabi isa ya zo da wani nau'i amma ya tsallake irin wanda likitoci suke iya yi ya ƙetare iya basira ta likitoci wanda wannan yana nuna cewa annabi isa alaihi salam wannan abun ba daga gare shi ba ne daga wurin allah ne subhanahu wa ta'ala to dukkan wa'annan mu'ujizozi da allah ta'ala ya ba wa annabi isa don mutanensa su gaskata shi ƙarshe dai annabi isa ya ga alamun kafurcewa da butulcewa da fetsarewa saƙon da yake ɗauke da shi daga ainihin wato banu isra'il da haka nan take ya fara neman mataimaka wayanda za su agaza masa su dafa wa wannan da'awa tasa da lokacinsu da ƙarfin gwiwarsu da kuɗaɗensu da dukkan abin da suke da shi na dama domin ya samu kaiwa ga wannan muhimmin aike da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi na isar da manzanci zuwa ga mutane. ba da ɓata lokaci ba kuma annabi isa wannan kira da ya yi ya samu magoya baya ya samu waɗanda sun yadda suna tare da shi ɗari bisa ɗari za kuma su taimaki wannan da'awa tasa da lokacinsu da basirarsu da ƙarfinsu da aljihunsu don su tabbatar da ganin annabi isa alaihi salam ya kai ga wannan a isar da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala da haka har suka tabbatar da wa annabi isa cewa ya zama shaida su kamsun musulunta su kamsun gamsu shi ba ɗan Allah ba ne sun fahimci na na maryam mahaifiyarsa ba Allah ba ce kuma sun gane cewa shi dinnan ba dan Allah bane sun gane bawa ne daga cikin bayin Allah sai dai yana da wata daukaka da fifikon falala a kansu sun gamsu cewa shi annabi ne balma manzo daga cikin manzannin Allah da haka suka ce ya zama shaida su kam sun mika wuya ba su da tantama ba su da ja har ma suka ce suka roki ubangiji suka yi tawassuli da imaninsu suka yi tawassuli da musuluntarsu suka yi tawassuli da imaninsu da attaura injila da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Isa suka ce rabbana amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar wattaba'ana rasula sannan wannan manzo da ka aiko mu kan mun bi maktub suka fara kai sunkar annabi Isa alaihi salam zuwa ga sarkin wannan zamani din wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki kamar yanda a wurare daban-daban Allah madaukakin sarki ya bada labari Nabi Isa alaihi salam wajen mai mulki na wannan zamani kuma dama kafiri ne cewa akwai wani mutum yudillun nas kuma ko da yaushe in aka tashi sai a ce kai da kake kiran mutane zuwa ga gaskiya kai da kake kiran mutane zuwa ga daidai kai da kake kira zuwa ga addinin Allah na yi wani yaro wanda zai kawo ƙarshen mulkinsa wanda wannan yasa wato fir'aun ya ɗauki mataki mai tsauri wajen yanka 'ya'yan mutane don kar a haifi wanda zai zo ya kawo ƙarshen mulkinsa to shi ma annabi isa alaihi salam bai zama daban ba da irin sauran annabawa irin yanda sauran annabawa suka fuskanci ƙalubale daga mahukunta suka fuskanci wato wato ƙalubale daga shugabanni da masu faɗa aji annabi isa shi ma ya ci karo da wannan matsalar kamar yadda annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cike muke da tarihinsa kullum ana karanta mana shi ma ya sha wahala ya sha gugurmaya kuma da manyan gari dan haka suka dinga kai su kansa cewa yana batar da mutane kuma yana hana mutane su biyayya ga gwamnati kuma yana gurbata aqidar talakawa yana raba tsakanin da da uba domin mutane sun taso kan addinin iyaye da kakanni amma shi yanzu sai zo ya yage ɗa ya yi baran-baran ya yi tawaye da addinin iyayensa na gargajiya da sauran abubuwa da suka dinga kai sukar annabi isa da kai saransa zuwa ga ainihin wannan sarkin da jifansa da suka dinga yi da ƙarerai da cewa kuma har da jingina masa cewa shi ɗan zina ne annahu waladu zaniya suka ce mahaifiyarsa mazinaciya ce wal iyazu billah waɗannan maganganu masu wato masu muni su suka dinga ƙoƙarin kaiwa wannan mai mulki har sai da suka kai matakin da suka fusata mai mulkin nan akan annabi isa alaihi salam da haka annabi isa annabi isa shi kamar yana cin yana ta ƙoƙarin da'awa da isar da saƙon Allah da wanke wannan tunanin da cewa shi ɗan Allah ne ko kuma shi Allah ne da tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da haka wannan mai mulki har ya gamsu da sukar da aka yi game da annabi isa ya kuma yadda zai ɗauki tsatsauran mataki akan annabi isa alaihi salam da haka ya aika wajen a nemo annabi isa ya samo wa'inda za su je su kamo masa shi su kuma azabtar da shi ƙarshe ma a gicciye shi shi kenan an kawo ƙarshensa da haka wa'inda mutane suka je suka kewaye gidan annabi isa alaihi salam فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به sai da suka tabbatar da cewa sun yi nasarar ritsa shi a cikin gidan da haka tasa ta zo ƙarshe sun tabbatar yana cikin gidan kuma gashi sun yi wa gidansa zobe sun yi wa gidan kawanya da aka sun tabbatar da cewa ya gama zuwa hannu najjahu Allahu min bainihim Allah madaukakin sarki sai ya nuna musu a shi Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai Allah madaukakin sarki sai ya tsamar da shi ya kubutar da annabin Allah Isa alaihi salam wato daga sharrinsu Allah madaukakin sarki ya dauke annabi Isa daga wannan gidan yayi sama da shi kuma cikin azabar da Allah ya musu kamar yadda wasu malaman tafsirin suka ce a cikinsu sai Allah maɗaukakin sarki ya jefa wa wani kamannin annabi isa ka kalle shi sak sai ga yayi kama da annabi isa suna a cikinsu yake kawai suka dange suka ce gashi ne shi ne shi ne ma'ana wa makaru wa makarallah cikin waɗanda aka je da su don su halaka annabi isa shi kan annabi isa Allah ta'ala sai ya ɗauke shi zuwa sama da aka Allah ya ɗauke shi zuwa sama su kuma a cikinsu sai Allah ta'ala ya kamanta wani da isa alaihi salam in ka kalle shi sak annabi isa kuma ba annabi isa ba ne da aka suka kama shi suka wulakanta shi suka kashe shi suka gicciye shi a zatansu annabi isa ne wa alƙallahu shabahahu ala rajulin mimman kana indahu fil manzil wasu malaman kuma suka ce a cikin sahabban annabi isa ne Allah ta'ala ya yi sacrifice da wani a cikinsu a cikin sahabban annabi isa da suke tare da shi ne sai Allah ta'ala ya sanya wa wani a cikin almajiransa kamanni da shi don ya samu lada mai girma ya samu daraja ta hanyar an tsallakar ko an tsamar da annabin Allah isa shi kuma an jarabce shi da wata jarabawa da Allah ta'ala yake so ya girmama matsayinsa wasu malaman suka ce a cikin sahabban annabi isa alaihi salam ne aka kamanta masu wa'annan 'yan ta'adda aka kamanta musu shi da annabi isa da aka suka kama shi suka kashe falamma da khala ula'ika i'taqadu fi zulmatil layli isa yayin da wa'annan mutane suka samu kutsawa cikin gidan da annabi isa yake sai suka kudurce cewa annabi isa ne domin cikin duhun dare ne fa akhazuhu suka kama shi wa ahanuhu suka wulakantar da shi wa salabuhu suka gicciye shi wa wada'u ala ra'si shauka suka tsira wato wata kaya akan akansa wa kana hadha min makarillahi bihim fa innahu najja nabiyahu wa rafa'ahu min bayni adhhurihim wa tarakahum fi dalalihim ya'mahun ya'taqiduna annahum qad zafiru bi talabatihim wa askana Allahu fi qulubihim qaswah wa inadan lil haqqi mulaziman lahu da haka su a tsammanin su sun yi nasarar halaka annabi Isa alaihi salam nan ku Allah madaukakin sarki ya dauke shi ya tsiratar da shi da haka sai aka bar su cikin bata suka ci gaba da dimuwa suna kudurci cewa sun yi nasarar abin da suke nema sun samu Allah ta'ala ya ci gaba da zaunar da kekashewa da bushewa a cikin zukatansu da taurarewa da kangarewa gaskiya da kuma lazumtar hakan Allah ta'ala ya nufe su da wannan halaka ya gadar musu da wulakanci wanda ba su iya rabuwa da wannan wulakancin ba har zuwa ranar tashin alkiyama shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin da haka zatan su ga annabi Isa ba shi bane shi yasa a ayoyin da za mu karanta nan gaba za mu ji duk da cewa cikin suratu wato wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqinan بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا haka Allah madaukakin sarki ce cikin laifuffukan da banu Isra'ilawa suka yi banda kafircewar su da suka yi Allah ta'ala ce wa bi kufrihim banda kafirci da suka yi sannan wa qaulihim ala maryama buhtana azima banda magana gundume mai ƙarya da suka jingina wa baiwar Allah tsarkakakkiya na na Maryamu suka ce ta yi zina sun daɗe suna ta'addanci a ban ƙasa wa ƙaunihim da kuma laifinsu da suka ce inna qatalna almasiha isa bana maryam suka ce ai mun riga mun gama da shi mun kashe almasihu isa dan maryam inna qatalna almasiha isa bana maryam Allah ta'ala ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah ya ce ba su kashe shi ba ba shi suka gicciye ba sai dai an jefa wa wani kamanceceniya irin tasa suka kashe wancan azuwan shi walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min waɗanda suke tababa da sabani game da kashe annabi Isa shi din ne ko ba shi bane to an basu suna nan cikin wannan kokwantan domin su kansu sai suka shiga kokwantan anya shine kuwa wasu suka ce shine wasu suka ce ba shi bane Allah ya ce wa ma qataluhu yaqinan ba su kashe shi ba bisa yaqini bal rafa'ahu Allahu ilai Allah ya dauke shi zuwa gare shi kana Allahu azizan hakima shi yasa ayoyin gaba Allah ta'ala ce id qala Allah ka tuna lokacin da Allah yace ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika ni ne mai karbar ranka wa rafi'uka ilayya mai daukaka ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma ina mai tsarkake ka daga cutarwar kafirai a kanka wa ja'ilul ladina taba'uka kuma zan mayar da waɗanda suka yi maka biyayya cikin sahabbanka fauqal ladina kafaru su zama a saman waɗanda suka kafurta ila yawmil qiyamati haƙi zuwa ranar tashin kiyama thumma ilayya marji'ukum Allah yace gabaki ɗayan ku zuwa waje na za ku dawo fa ahkumu bainakum zan yi hukunci tsakaninku fima kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuka kasance kuna safani a cikin sa fa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirce fa u'adhibuhum azaban shadida Allah yace zan azabtar da su azaba mai tsanani fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wani mai taimako da zai taimake su daga azabar Allah wa amma alladhina amanu Allah ta'ala ce amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai zalika wannan labarin na tuluhu alayka muna karanta maka shi min alayati daga ayoyin mu wa dhikril hakim da kuma alqur'ani wanda yake cike da hikima malaman tafsiri sun yi sabani game da fadin Allah ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayka da Allah ta'ala ce ya isa inni mutawaffika wannan shi yasa masu aqidar annabi isa ya mutu masu aqidar isa ya mutu na daga cikin hujjar da suke kafa hujja da ita ko wannan aya shi yasa ku dauko ka'idar ayar da muka kwana wajen biyu ko uku muna ta tattaunawa akan ta هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إن كنتنا لا شامي ميتتوا ونن آية كائدة تكي روشي دكا ونمي مبورا كيدا akwai masu aƙidar isa ya mutu a cikin yadda isa ya mutu akwai aƙidu marasa kyau da aka gina shi sa suka yi ta faɗa da hadisai ingantattu wanda sun kai haddu tawato suka yi ta faɗa da waɗannan hadisan da ƙoƙarin bankara su ko kuma kore su su nuna cewa ba hadisai bane masu inganci don su tabbatar da aƙidar su shi yasa da Allah madaukakin sarki ya ce wato da yake maganar busharar wani wanda zai zo bayan annabi isa ya ce min ba a jismuhu ahmad ai daga ciki akwai daga nan wannan kungiyar ta ahmadiyya suka balle akwai wasu yan ahmadiyya duk da cewa ba su da ƙarfi yanzu a nan amma da za ga har suna da makarantu suna da asibitoci sun fara shigowa nan ƙasar tamu yan ahmadiyya mabiya ahmad wato ahmad gulam alƙadiya ne wani mutumin indiya ne kuma za a ga yana jin har yanzu ya mutu an sake samun wani wani ya mutu shi ma har za a gansu suna nan suna da ƙarfi a wasu ƙasashe musamman ƙasashen turai suna da masallaci suna da wannan aƙidar yan annabi isa ya mutu wannan ahmad ɗin da aka ce ya ci min ba a jismuhu ahmad ba annabi muhammad ake nufi ba suka ce wannan Ahmad al- wa- Ahmad Gulam Al-Qadiyani wancan dan kasar India shi ake nufi da aka yi da'awar annabta shi ma ya zo kuma ya mutu an samu wasu su ma bayansa sun zo sun zama kalifofinsa haka ne da aka wannan aƙidar cewa annabi isa ya mutu daga cikin waɗanda suke yin- daga cikin ayoyin da suke hujja da su akwai ya isa inni mutawaffika shi sa malaman tafsiri suka yi saɓani game da inni mutawaffika wa rafi'uka ilai qatada ibnu da'ama as-sadusi da shi da waninsa suka ce haza minal muqaddam wal muakhar wannan maganar kaga cewa kai inni mutawaffika daga cikin abin da ya rudar da kwakwalan wayancan masu cewa annabi isa ya mutu kenan na farko Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya shi yasa atada ibnu da'ama da shi da waninsa suka ce akwai taqdim da ta'khir anan yanda zancen yake inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika ni zan ɗaukace ka zan ɗauke ka zuwa gare ni sannan ni ne zan karɓi ranka domin a wannan ka ɗauki siyakin ayar in ni mutu wafika kamar yana nufin ni na karɓi ranka kamar sai suka ce "Ah, annabi isa ya mutu da haka da ya mutu ba ba a nan gawa su take ba Allah ya ɗauke shi to shi yasa katada ibnu da'aba sai kace akwai taqdim da ta'khir yanda zancen yake shine inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika da haka sai aka fara kaddamar da inni mutawaffika sannan wa rafi'ukan ta biyo baya amma a yanda kaddarawar magana take inni rafi'uka ilayya ni zan dauke ka ka dawo wajena sannan wa mutawaffika kuma in lokacin mutuwarka yayi ni zan karɓi ranka me wani mai iskali ana babu wani rigima sannan suka ce me ake nufi da alwafat ne wai ma ka dauka mutuwa ita kadai ce ake nufi da wafa in aka ce wafati akwai karamin wafati akwai babban wafati an gane ko bacci shi ma sunansa wafati ana iya cewa ai malam wane yayi wafati ana nufin yayi bacci na fatan gane kamar yadda ana iya cewa wane ya yi wafati ana nufin babban wafati ya mutu shi yasa kalmar alwafa tana zuwa da ma'anar bacci tana zuwa da ma'anar mutuwa shi yasa wasu malamai suka ce in ma an bar ayar in qala Allahu ya Isa ka tuna lokacin da Allah ya ce wa Isa alayhi salam inni mutawaffika ni zan sa ka bacci kana cikin baccin kuma wa rafi'uka ilayya kawai sai dai ka baka cikin su na dauke ka kenan ba a ido biyu aka dauke annabi Isa ba yana bacci saboda kalmar at-tawaffi yana daukan bacci an gane ko yanzu Allah ta'ala da cewa huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lam ma jarahtum bin-nahar wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli shine wanda yake ɗauke ranku ta hanyar bacci da daddare ai bahaushe ma kamar yana da wannan karin maganar yana cewa bacci kanin mutuwa ko ana cewa bacci kanin mutuwa saboda za a kira ba za ka ji ba za a wuce ta gaban ka ba za a gani ba za a yi abubuwa irin dai kamar mutum ya mutu shi yasa sai bahaushe ya ce bacci kanin mutuwa da haka da Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili Allah shi ne wanda yake karɓar ranku ta hanyar ku yi bacci da daddare, wa ya alau ma jarahkin bin nahar, kamar yadda ya san abin da kuke aikatawa, kuke tsoruwurta da rana. Ga kuma faɗin Allah, Allahu ya tawaffal an fusa hina mautiha, wallaci lam tamut fi manamiha, fa yumsiku allati qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra. Ana so a sake tabbatar maka da cewa kalmar wafati tana ɗaukan ma'anar mutuwa ɗin tana kuma ɗaukan ma'anar bacci a nan sai Allah ce Allahu ya tawaffal amfusa hina mautiha Allah shi ne yake karɓe rai hina mautiha lokacin baccinta wallati wato hina mautiha kai lokacin mutuwarta Allah shi ne mai karɓar ran lokacin da mutuwarta ta yi lokacin mutuwarta ya yi wallati lam tamut fi manamiha da wadda bata mut wato lam tamut lokacin mutuwar ta bai ba fi manamiya tana cikin baccinta bai yumsikul lati qada alaiha almauta sai ya rike ran wanda ya riga ya kaddara masa mutuwa wa yursilul ukhra sai ya saki ɗaya ran ila ajalin musamma zuwa lokaci sananne tun kuka kalli wannan ayar ashe da wanda aka karɓi ransa lokacin bacci da wanda aka karɓi ransa lokacin mutuwa duk Allah ne mai wannan aikin ko ƙaramar mutuwa ta hanyar a sa mutum ya bacci ko babbar mutuwa ta hanyar mutum ya mutu ga baki ɗaya duk guda biyun Allah ta'ala ne yake wannan in ƙaramar mutuwa ce bacci kenan in lokaci yayi sai Allah ya saki wannan ran sai ga mutum ya farka ya ci gaba da sabboginsa in babban mutuwa ce kuma daga wannan baccin ko daga wannan karɓar ran shikenan sai kuma ga shikenan mutum ya riga ya tafi kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi cikin addu'o'in tashi daga bacci ai akwai Allah alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ai akwai wannan ko alhamdulillahi alladhi ahyana dukkan godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu wace irin mutuwa ake nufi godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tayar da mu bayan ya samu bacci kaga ashe almautu tana zuwa da ma'anar bacci almautu tana zuwa da ma'anar mutuwa to idan tana da waɗannan ma'anonin guda biyu kaga ayat ta zama mutashabiha kenan kaga maganar da Allah ta'ala ya ga mana fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat a cikin alkur'ani akwai ayoyi muhukamat masu ma'ana warawara ma'anarsu hayyatacciya ce wa ukharu mutashabihat akwai wasu ayoyin a cikin alkur'ani ma'anarsu tana da ɗan rikirkitarwa ma'anarsu ba ɗaya ba ce suna ɗaukan ma'ana ɗaya biyu uku ko fiye da haka me ake nufi duk sanda ka ci karo da aya mai daukan ma'ana fiye da daya sai Allah ya ce sai ka mayar da ita zuwa ummul kitab zuwa asalin alqur'ani sai ka mayar da wannan yanzu kaga anan kalmar almautu tana daukan ma'anar bacci kalmar almautu tana daukan ma'anar mutuwa wayanda suka ce annabi Isa ya mutu me yasa suka kauci cewa mutuwa yake nufi ba bacci ba ya kamata su samu wani abu da zai goyi bayansu daga cikin ayoyin alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tabbatar da cewa mutuwa ake nufi ba bacci ba ko kun fahimta da haka duk sanda ka zo aya mai rikici to sai ka koma wata aya ta taimaka maka cikin ma'anonin nan guda biyu almautu bacci almautu mutuwa to gashi Allah ya ce ya Isa inni mutawaffika mutuwar ake nufi ko bacci to inda gaskiya kake nufi tunda ayar tana iya daukan bacci tana iya daukan mutuwa sai ka koma ka nemo su ayoyin su gaya maka wanne ake nufi a nan yanzu da Allah madaukakin sarki ya ce wa qaulihim inna qatalnal masiha isa ibn maryama rasulullah Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhann wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah ilay yanzu ba gane bacci ake nufi ba kenan Allah ya ce ba a kashe shi ba ka ce ya mutu yanzu sai ka koma ga wata aya ta ce da suka ce sun kashe annabi Isa dan Maryam sun gicciye shi Allah ta'ala ya ce ba haka bane yanzu da sai ka ɗauko wancan aya sai ka fassara inni mutawaffika cewa bacci ba mutuwa ake nufi amma saboda akwai son zuciya dama wasu irin waɗannan ayoyin suke nema sai su ɓuya a bayansu da muguwar aƙida su dinga jan mutane a kai shi yasa in ba ku manta ba muka daɗe muna ta bayani muna ta zuwa mu dawo mu zuwa mu dawo akan waccan ayar ta farko farko da muka karanta a cikin wannan ainihin wato cewa ayoyin alkur'ani iri biyu ne to hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma haka suke shi yasa suka ce fassara da tafi kowace fassara kyau shine qur'ani ya fassara ma kansa yanzu ya kawo ma nan wani wata magana a dunkule to ya warware ma da kansa in ka koma wani gurin sai ga yayi warwara yanzu nan ana ta babar mutuwa annabi isa yayi ko kuma bacci yayi sai Allah ta'ala ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullahi Allah ya ce wa ma qataluhu mutuwa yake nan wa ma salabuhu karshe sai ce wa ma qataluhu yaqinan sai ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi kaga waratuka ilayya ashe da ransa bacci yake kawai Allah ya dauke shi su kuma aka ba su kawai aka sanya wa wani kamancece ne ya irin ta annabi isa suka kashe shi suka ɗauka annabi isa suka kashe shi sa su kansu sai allah ya jefa musu doubt ko kwanto da shakka a cikin kisa wa inna ladhi nakhtalafu fihi la fi shakkin min su kansu sai suke ta kokonta anya ko shi ne dan haka sai suka rabu gida biyu wasu suka ce gaskiyar magana shi ne domin gashi nan da komai da komai mun ga shi ne wasu suka ce kai ai ba shi bane na fata an gani da haka kaga kenan da Allah ta'ala ce kuma sannan muka koma larabcin Allah ta'ala ce ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika mu dauka ma mutuwa kalma take nufi sai ce ni ne mai karbar ranka ya karba yace Allah ne Isa kawai shine Allah mai karbar ransa ko hadda kai hadda ni Allah ba shi ba ne mai karɓar raina ba shi ne mai karɓar ranka ba amma hai bai karɓa ba har yanzu to da Allah ta'ala ya ce ya isa inni mutawaffika kenan in wa'adin annabi isa yayi Allah ne mai karɓar ransa shi sa hadithai ingantattu cikin alamomin tashin alkiyama akwai dawowar annabi isa an ce annabi isa zai sako bal ma annabi isa shi zai kashe dujal a cikin hadisai ingantattu shi zai je ya samu dujal a babilut wani guri da ake kira babilut a nan zai gama da dujal zai dawo da adalci zai soke jizya ko ka musulunta ba wani zancen kai kirista ne ko ka zama musulmi ko kuma ka shiga zai soke jizya dukiya za ta yawa adalci zai dawo kamar zamanin annabi da sahabbai zai zo ya ƙara she wa'adinsa a matsayinsa na ɗaya daga cikin mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya ƙare wa'adinsa sannan Allah ya karɓi ransa karɓar ta gaske ba irin wanda ake ta laƙana masa mabho? da haka wannan hadithin shi ma alhamdulillahi da zai a hayana ba da ma a matana ya tabbatar mana da cewa akwai bacci akwai mutuwa shi yasa Allah madaukakin sarki a waccan ayar cikin suratul nisa suratul nisa Allah ta'ala ce wa min ahlil kitabi wannan yana nuna ma fa annabi Isa fa zai sake dawo Allah ya ce wa in min ahlil kitabi babu wani ɗaya daga cikin ahlul kitab illa la yu'minan nabihi lalle sai yayi imani da annabi Isa kabala mauti kafin ya mutu ko yi imani da annabi Isa ko a yake shi ba jizya domin daga cikin abin da annabi isa zai soke wa ya za'ul jizya haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadithi ingantacce ce zai soke jizya jizya ai shine ko ka musulunta ko ka ba da jizya ko a yaƙe ka in ka ce ba za ka musulunta ba ma za ka dinga biyan jizya kenan sai duk shekara ka biya jizya ka je ka ci kiristancin ka kyale ka to Allah ta'ala ce wato wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida babu wani wanda yake da awar shi ahlul kitabi ne face sai ya dawo yayi imani da annabi Isa kafin mutuwarsa ya nuna annabi Isa ya mutu kenan illa la yu'minanna bihi qabla mauti babu wani kirista sai ya dawo yayi musulunta ya mika wuya yayi imani da annabi Isa kafin annabi Isa ya mutu kaga an sake gaya maka inni mutawaffika ba fa ya mutu ake cewa to Allah kuna gane karatun nan aqida ce fa mummuna fa annabi Isa ya mutu zaka ji kuma ga sunan akwai masu yada ta shi sa alqur'ani mai da martani yanzu kaga in suka ce yanzu su kristoci ai duk akan abin da suka tafi kenan jinin sa da ya zuba shine ya wanke zinuban su gaba daya ba ka ji suna fada na fata an gane da haka aqida ce cewa annabi isa ya mutu shi sa wannan aƙidar shi sa daga cikin abin da annabi isa zai yi wa ya salim zai karya cross duk inda cross yake yin annabi isa ya zasu ya karya shi saboda yi aƙida ce ta an gicciye shi din aƙida wannan gicciyar da kake gani ya aƙida ce ta as-salab crucified ma'ana an yi crucifying din annabi isa an gicciye shi shi yasa daga cikin abin da annabi isa in ya dawo zai yi zai so zai kakkarya duk inda cross yake zai sa karya shi dan babu wani wanda yake dawo shi krista ne in annabi isa ya dawo sai ya je ya je ya miƙa wuya ya yi imani da annabi isa wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bi isa wa zalika hina yanzilu ila al-ard a yaushe a lokacin da annabi isa zai kuma sakkowa ya ce an dauke shi an yi ina da shi sama sannan anan akwai sake tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana sama aqidar Allah yana ko ina kaka yadda da ita hadisai da ayoyin alqur'ani babu wata aya da ta nuna Allah yana ko ina ayoyin alkur'ani masu yawa al'arshi bari yanzu dukkaninmu akwai mai kokwantan al'arshi a sama take a cikin masallacin da akwai wanda yake kokwantan al'arshin ubangiji ba a sama take ba duk mun yadda al'arshi a sama yake to a wurare guda ɗaya har wurare guda bakwai cikin alkur'ani Allah ya ce sun mastawa al'arshi kuma da Allah ya ce ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutumin da yake ƙasa aka ɗauke shi aka yi sama in aka ce an ɗauke mutum ina ake yi da shi Allah ya ce zan ɗauke ka zuwa gare ni zan ɗauke ka zuwa gare ni wannan ya tabbatar da cewa Allah yana ina jihatul ulu wato ko ba aya ko ba hadisi Allah in ɗabi'a ka ta asali ce ba ta lalace ba kai kanka ba za ka yarda ba sai cewa Allah yana sama ko baka taɓa jin wannan matsalar ban ka tashi addu'a ya kake yi to ka dinga haka mana kana nuna ko ina tunda ka ce yana ko ina amma kaga kai kanka za ka kuma yanzu kurma da bai taɓa ji ba a doka kunnen sai yake in zai rantsuwa haka yake me yasa me yasa kurma yake wa ya gaya masa bude kunnan za aka yaka ce masa Allah a sama yake ai Allah gafarta malan dabi'ar da Allah ya halicce ka in ba gurbacewa ce ba ita ma ta fi gamsuwa Allah yana sama ko ka lakana wa kanka cewa Allah yana ko ina ina tabbatar maka akwai abubuwa da yawa da za su dinga faruwa ɗabi'ar ka za ta ce naki Allah a sama yake bahaushe ma yana cewa da na ɗaga shi sai da na nuna wa Allah sannan na buga shi da ƙasa da haka a cikin wannan ayar ma wa rafi uka ilayya ya sake tabbatar ma da Allah yana samu na fatan gani dama sun mastawa alal arshi wa huwa qahirun fawqa ibadi wa innan suna nan da yawa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu tarin yawa cewa Allah a sama yake wannan suna nan da yawa maganganun sahabbai da tabi'ai kai matsalar Allah a sama yake ko ba a sama yake ba daga baya ma ta zo ba tuwa da su musulmin farko ba san da wannan ba saboda su kawai suna da yakinin Allah sama yake sai da aka samu falsafa ta shigo cikin addini sannan aka shiga ma kullu kurtiyan ina yanzu ka dauki wani mai littafi da yace laysa lahu qablun wala ba'dun wala fawqun wala tatun wala amamun yace Allah yana nan amma baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa wannan in ka kallan aka ce kai definition din babu da Allah wannan ba babu kenan ba ni ne na ce maka akwai rediyon nan ba ta sama ba ta ƙasa ba ta dawa ba ta hagu ba ta gabas ba ta yamma ba ta kudu ba ta arewa to tana ina babu ita ke kawai in ce ma babu rediyon nan kawai ko kun fuskanta da aka ce maka Allah madaukakin sarki baya sama ai baya ƙasa ai shi ba ai masa mahaddi to kai ai ba kai kai mai mahaddi ba shi yawa kasu in ma mahallin ne shi yace thummastawa alal arsh arrahman fas'al bihi khabira thumma stawa 'ala al-arsh ya maimaita wannan a wurare daban-daban cikin alqur'ani kai ba karambani kai ba shi yasa da aka tambayi imamu malik ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa ya ya ya daidaita a al-arsh yace al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah imam malik ya ce shi daidaitar ubangiji a al'arshi sanannen abu ne duk ma'abota hankali waɗanda notunan kansu suna tafiya daidai ba su kwance ba ba su fara zuwa da wano shan magani ba sun gamsu cewa ubangiji ya daidaita al'arshi sai dai yaya ya daidaita ba wanda sai kai imani ya daidaita al'arshi maliku ya ce wannan wajibi tambayar sai an tabbatar tambayar kwakwai yaya ya daidaita ce irin wannan tambayar bid'a ce imamu abu hanifa in ban manta ba cewa in ma kai ka dinga todi ban sani ba wai ko a sama yake ko a ƙasa yake ka kafarta ba kama san inda Allah yake ba yanzu duk wannan tafiyar da ake kai ba kama san inda Allah yake ba Allah madaukakin sarki yace ya Isa ya kai Isa inni rafi'uka ilayya ni fa inni mutawaffika ni zan karbi ranka ko dai mu ce inni mutawaffika ni zan karbi ranka in lokacin ka yayi ko in ni mutawaffika ni ne zan sa ka bacci a cikin wannan tsaka mai wuya da kake ciki bayan na sa ka bacci wa rafi'uka ilayya in kuma dauke ka cak zuwa gare ni wa mutahhiruka kuma zan tsarkake ka min alladhina kafaru daga waɗannan kafiran masu cewa kai dan zina ne ko kuma kai Allah ne ko dan Allah ne ko wani abu mai kama da haka waja'ilul ladina tabauka kuma zan dora duk wayanda suka bika cikin sahabban nan naka fauqal ladina kafaru su zama sun dara sun yi shal a kan waɗanda suka kafirce maka ilayo milkiyama har zuwa ranar tashin alkiyama mabiyanka za su zama su ne mafiya ɗaukakar daraja mafiya ɗaukakar falala mafiya ni'ima mafiya jin daɗi mafiya kwanciyar hankali a nan duniya a ranar tashin alkiyama su ne za su tashi a babban matsayi sama da waɗanda suka kafirce maka summa ilayya marji'ukum sannan da kai da almajiranka da su da suka ce ba su yarda ba duk gaba ɗayanku ilayya marji'ukum wajena za ku dawo fa ahkumu bainakum kwantar da hankalinka zan yi hukunci a tsakankaninku fi ma kuntum fihi takhtalifuna a cikin abin da kuka kasance kuna sabani da juna a cikin sa sai mu tashi fa amman ladina kafaru an ce mu lokaci yayi ko inda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya karba azumin mu Allah ta'ala ya karbi sallolin mu Allah ya karbi sadakokin mu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata dukkan alkhairan da ke sauka a cikin wannan wata Allah ya sa muna da da rabo a cikinsu Allah muna roƙonka buƙatunmu na alkhairi Allah ka biya mana damuwarmu Allah ka yaye mana marasa lafiyan cikinmu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da marigaya iyaye ko kakanni ko malamai ko ƴan uwa maza da mata Allah ya gafarta musu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa albarka cikin rayuwarmu Allah ka sanya albarka cikin iyalanmu Allah ka sanya albarka cikin nemanmu Allah ka sanya albarka cikin iliminmu Allah ka sanya albarka duk cikin dukkan abin da ka ba mu duk waɗanda suke mana wasici da addu'a Allah ka san bukatunsu Allah ka biya musu wanda suke cikin damuwa cikinsu Allah ta'ala ka yaye musu damuwarsu wayanda ainihin wato suke cikin hannun masu garkuwa Allah madaukakin sarki muna tawassuli da irin wannan ibada da muke gabatarwa Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su wayannan mutane da suke addabar ainihin al'umman musulmi a arewacin kasar nan musamman in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa bane Allah madaukakin sarki ka wulakanta su Allah ka yi mana maganin su Allah madaukakin sarki ka kawo mana karshen su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi